بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sarrafa mu a wannan safiya ta asabar ashirin ga watan rabi'in al'akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana 1434 wanda ya daidai da biyu ga watan uku a shekara ta 2013 a lissafin miladiya kuma ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan na shekul islam ibn taimiyya yau za mu tashi darasinmu na 23 a fasalin da yake cewa almajnunu laisa waliyan lillah wanda muka fara shi makon da ya gabata ko amma ba mu karasa ba kusan inda muka tsaya din ma bai dace da tsayawar ba amma dai za mu dan koma baya kaɗan sai mu dawo insha Allah muna magana inda malamin ke cewa wato فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب يسمك ذاك إن ليس وعباد المشركين هكذا نقول يوا كما تأتي من قال قبا داما فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله muyi magana akan cewa masu bin harkar sufaye sukan yi amfani da ko suna kafa dalili da cewa mutum waliyi ne in aka gan shi mahaukaci mutum ba shi da hankali sai ka ga ana ɗaukar cewa wai waliyi ne da ƙazantarsa da abubuwan da yake yi suna cewa ai yana da tasarrufi ne a zahirinsa muke ganinsa mahaukaci abin da ya sa kuma ya bayyana ga haka cewa su mahaukata wai sa'iku na fi hubbillahi suna yawo ne cikin soyayyar ubangiji kuma cewa har a iya neman tabarruki da su har a shafa fitsarinsu da bayan gidansu duk a ce a yi abu ne da za a samu albarka kasancewar mahaukaci ne a zahiri amma a batsini masoyin ubangiji ne waliyi ne wannan duk jahilci ne ba shi da asali walittaka ana gane ta ne ta hanyar da'a ga ubangiji duk mai da'a ga allah bayan yana da imani yana da da'a ga allah to shi ake gane cewa wannan waliyin allah ne amma wanda yake da'a sama in yayi bata karbu ba saboda an dauke masa alkalami saboda rashin hankalinsa ba zai yiwu a dauke shi a matsayin waliyi ba wannan magana ce dama a dunkule yake ko yawwa to shine sai yake cewa in aka dauki maganar mutum kawai an gan shi yana wani abun mamaki ne shine ke sa a ce masa waliyi to ai irin waɗannan al'amura an san su cewa wasu kafirai ma wasu munafikai da masu shirka daga cikin kuma ahalul kitabi suna da mukashafat irin wani abun da ake cewa suna yin abubuwan mamaki da za a ga sun san wani abu ko a ce sun yi da'awar sanin wani abu na gaibi suna yin tasarrufi su kalli wani sai ya faɗi ko ni su kalle shi sai wani ciwo ya same shi irin waɗannan abubuwan har kafirai suna yin sa wanda za ka same shi a cikin masu sihiri masu tsafi duk wannan suna yi ana samun masu tsafi daga musulmi ana samun masu tsafi daga kafirai ko ba haka bane to waɗannan abubuwa ba sa sa daga an ga mutum ya yi wani abun mamaki ko ya sa hannunsa haka sai wani haske ya bayyana ko ya dubi mutumin ya harare shi sai wani ya faɗi ya mutu don ya yi wannan ba za a kira shi waliyi ba tunda masu kafirci ma daga cikin mushrikai masu bautawa gumaka daga cikin kuma ahalil kitabi ana samun suna wannan abu wannan abu in dai shine to shine sai ke cewa fala ya juzu bai halatta ba shafi na 44 kenan farkonsa yace fala ya juzu bayan yace wa ahlul kitab ko aina jin nan ne dam da ko yawa sai yace fala ya juzu li ahadin to bai halatta ba ga wani mutum an yastadilla ya kafa hujja bi mujarradi zalika da wannan kawai wato kasance mutum yana wani abun mamaki a kafa hujja da shi ala kauni shakhsi waliyan akan cewa mutum da yayi wannan irin abu ko da aka ga wannan abu mamaki ta hannunsa ya zama waliyi yace wa illam yu'lam min huma yunaqibu walayatallahi ko da ba a san wani abu daga gare shi wanda ke rusa yake wato warware walittakar ubangiji ba fa kaifa idza ulima minhu ma yunaqidu walayatallahi to ina ga ko wanda abinda zai nuna ma ba waliyin bane ya bayyana gare shi ya bayyana daga gare shi ya aikata wani abu wanda ya tabbatar mana dama ba wali bane ga saban Allah kuru-kuru ba abubuwa nan yana yi ko kuma ba shi ma da hankalin da za a ce masa a wali to yace wannan koda wani abu ma bai bayyana daga gare shi ba ba za a kafa hujja da ya yi wani abun mamaki a ce masa wali ba ma'ana abubuwan da ake ce makhawariqul adati wanda mun yi magana akan su a baya abubuwan da suka saba wa al'ada dan an ga wani mutum na tafiya akan ruwa ko kawai ku ganshi ya ce muku wai yana sallah a maka duk sati ko haka kawai ana taro a nan kafin a je garin sai a same shi shi har ya isa duk irin waɗannan abubuwan ba sa nuna mutum waliyi ne wannan abubuwan mamaki ne ana samun su a gun matsafa ana samun su a gun mutanen kirki in mutumin kirki ne to shine za a ce waliyi amma in wannan ne kawai to baya nuna cewa mutum waliyi ne saboda waɗanda ba musulmi ba ma sukan yi irin wannan mun fahimci abin da ke nufi yauwa don haka shi kaɗai wannan ba shine dalilin da zai nuna mutum Allah yana son sa kuma ya zama wato waliyin Allah ba shine sai ce mislu an yi ulama misalin a san annahu la ya taqidu wujuba tiba'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam batinan wa zahira wannan ba ya ce mana idan ma ba a san cewa wannan mutumi da yake da awar walittaka ko ni yake masa da awar walittaka din wani abu bai bayyana gare shi ko daga gare shi ba a ga yana aikata wani abu wanda ke warware zaman mutum waliyi ba sai ce to ina ma ga ko ina ga wanda kuma ma gashi nan kuru-kuru yana aikata abin da ke warware maganar walittaka daga wurinsa kwata-kwata misali shine sai ce kamar a san daga cikin aƙidarsa kuru-kuru ne cewa yana baya itikadi bai yadda shine ma'anar la ya taqidu baya itikadi a zuciyarsa bai kudirci bai yi imani da wujubat tiba'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa wajibi ne abu manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran a boye da kuma a bayyane ba ma'ana duk mutumin da yake ganin ba wajibi bane ma abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai in dai kana son annabi shikenan zaka iya kama kowa ma ka so shi ka ki bin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka ce kai masoyin annabi ne amma sai ka zaɓi wani mutumi kai ta bin hanyarsa wannan mutumin kuma ba shi ne annabi ba wannan mutumin kuma abin da ya zo da shi ya saba wani annabi to wannan ba dama mai bin wannan hanyar ya zama waliyin Allah sam sam sam waliyin Allah dole ya zama akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunaninsa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallarsa irin ta annabi azuminsa irin na annabi komai nasa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce cikakkar soyayya kuma shine abin da ke nuna mutum yana tare da Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutumin da zai halatta cewa ai za ka iya rayuwa ma kuma ba wajibi ba ne sai ka yi irin addinin annabi sallallahu alaihi wasallama ba wajibi ba ne sai ka bi manzon Allah a komai a batsini da zahiri to wannan ba zai zama wali ba sai ce bal kai za ma ka samu cewa ya ataqidu annahu yuttaba'u shar'u zahiru wai ana bin shari'a ta zahiri ne kawai dunal haƙiƙatil batina banda haƙiƙa da take ɓoye ma'ana mutane da kake gani suna bin zahiri ne kawai ba su san batsini ba sai wanda ya bi hanya irin ta su waɗancan shine za a ce masa ya bi batsini ko kuma ya tsammaci cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana bin shari'a ta zahiri ne baya bin shari'ar batsini kasa akwai masu faɗin haka cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya zo ne da shari'a ta zahiri waɗanda jahilai za su yi amfani da ita don a yi amfani da ita su a kwantar da hankalinsu su fahimci abubuwa gwargwadon iya hankalinsu su kuwa mutanen da suke waliyai a fahimtar mai suke nufi da waliyai irin tasu yawa suna ga ba sa buƙatar wannan hanyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi waliyi wai shi ma yana karɓo nasa saƙon daga Allah ba ruwansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan fita daga daga musulunci mun fahimci wannan yawa wannan baya cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne duk wanda zai yi addinin da yake son Allah ya karbe shi kuma ya sa shi a aljanna saboda wannan addinin to lalle wajibinsa tilas ɗinsa farilla ce a kansa lalle kuma a kansa ya bi hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita kada ya kyamace ta kada ya ce ta 'yan ƙauye ce kada ya ce ba ruwansa da ita kada ya ce a shi ma ai zai iya karbowa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba in yi haka to ya yi watsi da hanyar annabi kuma ya kafirta da ita ba ruwansa da ita Allah ya tsare mu auya a ko kuma ya ƙudurci a zuciyarsa anna li auliya illahi tariqan ila Allah cewa wai waliyan Allah suna da hanyar su zuwa ga Allah ghairu tariqil anbiya'i banda hanyar annabawa alaihi musallatu wassalam ba ta hanyar annabawa ba su waliyai su ma daban hanyar su daban hanyar annabawa daban au ya kula ko kuma ka ji shi yana cewa innal anbiya'a ai su annabawa dayyaqu tariqa sun kuntata hanyar la ilaha illallah kamar yadda mun karanta wannan magana ko ibnu arabi yana cewa wai muhammad dan abdullahi ya bayyaka ya kuntata wa mutane hanyarsu allah ya buɗaɗa musu hanya shi kuma ya zo kawai ya kuntata musu ita ma'ana wai allah ya ce a bar kowa ya bauta abin da ya ga dama kowa ma tauhidi yake yi duk abin da ka bauta wa ɗin ai ba komai ba ne allah ne in ka samu wata bishiya ka bauta mata ba kowa ka bauta ba allah ne rigarka ba kowa ka bauta ba allah ne komai ka duba ka gani kawai duk abin da ke duniyan nan Allah ne don haka dan mai annabi zai kuntata wa mutane ya ce sai a bauta wa ɗaya kawai a ciki kun ga wannan maganar tasa masu irin wannan maganar ta fi ta mushrikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharri ta fi ta yahudawa sharri ta fi ta kirista sharri babu wanda ya faɗi irin wannan magana in ba wanda bai yarda da Allah ba kwata-kwata wanda ya yarda da Allah ya san akwai Allah Allah shine mahalicci Allah ya halicci kowa da kowa don ya bauta masa ba zai faɗi wannan maganar ba yawwa kuma shi yasa za ku ga suna faɗin irin wannan magana har yanzu kamar misali ibn arabi a cikin fususul hikam yana ba da labarin cewa annabi musa alaihi salatu wassalam shi ma ya takura wa mutane haka annabi ibrahim ya takura wa mutane dan me kowa ya zaɓi abin da zai bautawa kuma kowa din nan duk abin da suke bautawa duk allah ne fa ba wani abu bane amma shi ya zo ya ware wani ya ce shi kaɗai za a bautawa wannan wai ya kuntata hanyar mutane bayan ku hanyar mutane mai faɗi shi to duk wanda ya faɗi wannan ya yadda da wannan magana hakikatan ya fita daga addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ya shiga cikin mulhidai mulhidai waɗanda ma ba su yarda da Allah ba kwata-kwata Allah maɗauki ya tsare mu Allah kiyaye Allah shiryar da wanda yake da irin wannan tunani Allah dawo da shi kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai ke cewa auhum ala qudwatil amma ko kuma kaji suna cewa ai su annabawa an sa su ne kawai su zama kudwa abin koyi kawai ga amma ga ammawa tarkacen mutane ga magarin mutane waɗanda ba a waliyai ba ba mutanen Allah na musamman ba mun san cewa sufaye suna kasa mutane zuwa kashi biyu akwai amma akwai khassa akwai khassatul khassa yawa akwai tarkacen mutanen gari su ne ake cewa ammawa to waɗannan an turo wai annabawa ne domin su ja su kamar shanu su sa musu igiya a wuya su dabaibaye su su hana su yin komai sai abin da annabawan suke so su ja su sai su tafi da su saboda iya hankalinsu kenan ba su yi tunanin falsafa su gano hanya da kansu ba to akwai kuma khasa khasa su ne masu bin hanyoyi irin waɗancan na wato hanyoyin sufaye da makamantansu khasatul khasan kuma su ne manyan shugabannin nasu su ne waliyan waɗanda sun rabu da annabawa su ma za su iya kafa nasu tsarin daban ba ruwansu da annabi kun ga masu irin wannan me abin mamaki don an ce musu ubangiji ba abin mamaki yau da haka masu irin waɗannan maganganu don mun ji wasu suna yi yanzu yanzu ne kasancewar akwai abin da ake ce ma yancin dan adam kowa ya abin da ya ga dama ba mai kama shi masa wani abu shi yasa aka fito ana faɗin wannan a yanzu amma dama san yana nan a rubuce a fito dama ko dan an fito an ce a ƙarya ne ba a yarda da su ba magana tana nan a rubuce abin da ke rubucen shi za a je a gyara kuma a bar hanyar gaba ɗaya don ba ta manzan Allah ba ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to shine sai ke cewa wa nahau zalika da makamancin irin wannan maganganu da zaka rika ji suna faɗa wato wancan hanya annabawa suna jagoran mutane ne ga magari dunal khassa banda su mutane na musamman din da makamancin wannan mimma yaquluhu ba'du man yad'i alwalaya na daga irin maganganun da waɗanda suke da awar walittaka suke faɗi sai ce fa ha'ula'i to waɗannan mutanen inji ibn taymiya fihim a cikinsu akwai minal kufri ma yunaqidul imana kafircinsu kafirci ne wanda ke warware musu ma imani kuru-kuru fadlan an walayatullahi ballantana ma a ce wayoyi suna da walittaka wanda dama ya warware imaninsa ba zancen ka kawo masa ma zancen walittaka mun fahimci duk mai wancan irin magana to ya bar musulunci kwata-kwata ba zancen ma ashe a ce waliyi ne sai dai zama waliyin wane waliyin shaidan ba waliyin ar-rahman a subhanahu wa ta'ala ba yawwa sai ce faman ihtajja bima yasjuru an ahadihim duk wanda yayi hujja da abin da ke bayyana daga waɗannan mutane wato abin da suke aikatawa shine abin da yasduru in an ce sadara minhu abu da ya bayyana daga gare ka ya fito daga gare ka ka aikata shi duk mai kafa hujja da abin da waɗannan mutane suke aikatawa min kharqi adatin na abin da ya saba wa al'ada ko ka gan shi su shafa wani mutum mara lafiya ya warke a taɓa cinyar wani mutum sai ka dangare ya fito a yi wani abu na tsafi dai irin waɗannan da akan yi in sha magana kan irin wannan ko na za a ga masu irin wannan tsibbace-tsibbace da menene za su je wurin shugabanni suna yaudarar su musamman 'yan siyasa masu son mulki a je a yaudari mutum da cewa ai sai ya ci ko sai ya yi wani abu sai a wani abun mamaki a gabansa wani an taɓa cinyarsa wani lokaci sai kadangare ya fito da gudu sai tashi ya zabura zai gudu sai ce a'a wannan ai da sanin mu ya zo a kyale shi irin wannan abin da kake gani komai za mu yi maka shi sai su irin waɗannan abubuwan su kuma waɗanda suke jahilai ba su san addinin musulunci ba daga cikin masu irin waɗannan neman mulki din sai su ɗauka ai ba malamai sai waɗannan waɗannan sunan su dujal dajjaluna kenan makaryata waɗanda suke amfani da sunan addini su ci abincin da za su ci a duniya amma kuma in an je lahira Allah maɗaukaki zai kama su da waɗannan al'amura ɗin Allah ba ruwansa da irin wannan wannan abubuwa ne da matsafa ma suna yi da haka ba alama ce ta mutum cewa mutumin Allah bane har za a sa shi a gaba ya taimaka addu'a yawwa bala'i ne ma a ce waɗannan su ne maka addu'a Allah sauke don haka a ji tsoron ubangiji duk mai neman wani abu a duniya kuɗi ne mulki ne wallahi ya nema abun Allah ba abin da Allah ba zai masa ba cikin abin da Allah zai wa ɗan adam amma daga ka kama irin wannan hanyoyin ka kama irin waɗannan mutane za a yi ta ba su kuɗi za su yi ta fantamawa suna jin daɗi amma duk wannan shirme ne kuma lokaci zai zo za a watsar da su a samu wasu daban da suka fi su ƙwarewa a irin wannan harkar tun da dai dama kullum ana ta yin ta yau hanya ce ta tsafi hanya ta sihiri hanya ta kulumboto hanya ta fita daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai neman abu yana wurin Allah da mulkin kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha da duk wanda kaga ya samu mulki Allah ne bashi yawa a nema a wurin sa in ba shi ba ba mai bayarwa Allah subhanahu ta'ala ya kyauta mana yace duk mutumin da ya kafa hujja da abin da yake fitowa daga irin waɗannan mutane min kharqi adatin na wani abu da ya saba wa al'ada ya kafa hujja da shi ala walayatihim akan walittakarsu wai wannan ne yake nuna cewa waɗannan mutanen waliyai ne ai su ne mutanen Allah kana adalla min al-yahudi wan nasara to yafi ba yahudi ya bata yafi ba nasara ya bata duk me kafa hujja da wannan ma ba wai su masu yin ba a a kai kace a a kai masu yin wannan fa ai waliyai ne to me wannan akidar kawai yafi ba yahudi ya bata yafi kirista bata ya mutumin da ya yi watsi da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ruwan sama da annabi bin annabi kauyanci ne ko ba haka suke faɗi ba mutum ya faɗi wannan maganar kuru-kuru ku kun san wato hakika wa Allah fa yana da hakuri fa in ba hakurin Allah ba wani abin da ake faɗi wallahi akan Allah Allah sun ta'ala sai ya halaka mutane dan dai kuma ya alƙawari cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko me suka aikata ya karbi addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ba za a halaka su irin halakawa da aka yi wa adawa da samudawa a baya ba wannan ya karɓi addu'arsa ba don haka ba akwai abubuwan da babu al'ummar da suka taɓa irin wannan maganganu al'ummomin baya fa da aka halaka su annabin ne aka aiko su bi shi su bauta wa Allah kas su bauta wa gumaka da suka ƙi shine aka halaka su to amma a zamanin yanzu Allah gashi nan ya turo manzansa sallallahu alaihi wasallama da shari'arsa abi Allah abi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ayi addini wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to ba wai an ƙi yi ba kawai an ƙi yi kuma an ce wa abin da annabin ya zo da shi ƙauyanci ne da rashin wayo da rashin sanin hanyar da za a je aljanna kowa ya fito da tasa kowa ya buɗe baki ya zagi abin da ya ga dama ya zagi ubangiji ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci mutuncin addini duk abin da ya ga dama zai yi ya ɗauka shine addini baka isa kuma ka ce wannan hanyar ba daidai ba ce to wannan abubuwan a sun kai Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da mutane to amma Allah subhanahu wa ta'ala mai haƙuri ne kuma duk hanyar da mutum yake bi za ta bayyana gare shi insha Allahu wasu ma ce mafi yawan mutane sun san hanyar da suke ba daidai ba ne to amma saboda akwai samun abin duniya da ake samu ta yaudarar mabiya shi yasa za ga cewa ba za su iya barin ta ba muna roƙon Allah maɗaukaki ya kimsa fahimta ya kimsa imani a zuciya duk wanda ya karkace daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo da shi kan hanya to shine sai yake cewa wa kadhalika al-majnun haka nan mahaukaci fa inna kaunahu majnunan domin ku kasancewarsa mahaukaci kawai yunaqibu an yasihha minhu al-imanu wal ibadatu allati hiya shartun fi walayati Allah shi mahaukaci kawai kasancewarsa mahaukacin nan ya warware maganar cewa imani da wata ibada za su inganta daga gare shi ma'ana imaninsa ba ingantacce ba ne ibadarsa ba ta inganta ba mun gane yawa ibada kuma da imani da ibada su ne mai sharaɗi ne wajen walittaka ba mai zama waliyi sai ya zama mai imani mai imanin kuma wanda yake yana bauta wa Allah da tsoron Allah da bin dokokin Allah su waye dama waliyai wanda Allah madaki ba mu labari a Qur'ani allazina amanu wa kanu yattaqun masu imani kuma masu bin dokokin Allah to kaga mahaukaci wanda ya fita daga hankalinsa wanda Allah ya jarrabe shi da hauka ina imani a gunsa ina ibada a gunsa to da imani kuma da ibada sharaɗi ne na zama wali da ka ba kar ka ɗauki wani mahaukaci kawai don ka gan shi yana yawo a titi kace ga wali yawwa mara lafiya ne Allah ya jarrabe shi kai masa addu'a Allah ya bashi lafiya shikenan abin da zaka yi masa amma ka ce wannan waliyi ne ko za a nemi albarka da shi kamar da na ba mu labarin a makon da ya gabata ko wani mahaukaci a Dimashka da yake zama ya kwana a ban ɗaki ya zauna cikin kashinsa cikin fitsarinsa amma aka ɗauka waliyi ne har ya zama cewa ana zuwa ana tabarraki ana shafa jikinsa da wari da ƙazanta da komai kuma ya mutu aka ɗauke shi jana'iza aka taru jahilai suka cika gari aka ɗauki gawarsa aka je aka binne aka yi gini akan kabarin ake zuwa kabarin ana roƙonsa tabarruki da kuma biyan bukata wannan duk an yi shi a tarihin musulunci saboda jahilcin musulmi Allah maɗauki ya ilmantar da mutane yau to shine sai ke cewa wa man kana yujannu ahyanan wanda ya kasance yujannu yana haukacewa a hayanin wani lokaci ma'ana ana taba shi da tabin hankali wani lokaci wa yufiqu ahyanan wani lokacin kuma hankalinsa ya dawo mun mun fahimci na ana samu ko wani lokacin hauka ya zo masa wani lokacin kuma hankalinsa ya dawo yace idza kana fi hali ifaqatihi in yana cikin fadakarsa da warkewarsa daga wannan ciwo ko rabuwa da wannan tabuwar hankali in ya zama mu'minan billahi mai imani ne da Allah wa rasulihi kuma ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'addi al-fara'ida kuma yana ayyukan farillai wa yajtanibu al-maharib kuma yana gudun yana nisantar abubuwan da suke haramun ne fa hadha to wannan idza junna in ya haukace lam yakun jununuhu mani'an min an yusibahu Allah haukan nan nasa ba zai hana Allah maɗaukaki ya bashi lada ya bashi sakamako ala imanihi wa taqawahu akan imaninsa da taqawarsa ba alladhi ata bihi fi hali ifaqatihi wanda ya samu damar aikatawa a lokacin da hankalinsa yake tare da shi ba mun fahimci wannan zancen yawwa idan mutum yana samun yana da ciwon hauka to amma haukan yana tafiya yana dawowa a lokacin da haukan ya tafi ya yi sallah ya yi azumi ya yi ibadarsa ya kusanci ubangiji ga imani a zuciyarsa sannan sai haukan kuma ya sake dawowa wannan haukan yan in ya zo tasirin da zai yi shine ya ɗauke masa hukunci na taklifi a wannan lokacin haukan kawai amma bai ɓata wancan ayyukan da ya yi na baya kafin haukan ya dawo ba mun fahimci abin ma'ana a lokacin da yake da hankalinsa a jikinsa duk abin da ya aikata na alheri to Allah ba zai zalunce shi ba zai ba shi lada gwargwadon abin da ya aikata da fatan mun gane nan yawwa wa yakunu lahu min walayati llahi bi hasabi zalika sai ya zama cewa yana da walittakar ubangiji Allah yana son sa gwargwadon wancan abin da ya samu damari mun gane ko wa kadhalika man tara'a alaihi aljununu hakanan wanda tabin hankalin ko rashin hankali ko hauka ya same shi ba da imanihi wa taqwahu bayan datan mumini ne kuma mai takawa fa inna Allah yusibuhu to Allah zai bashi lada wa ya'juruhu na kuma ya bashi dai ladansa sakamakonsa alama taqaddama bisa abin da ya gabata min imanihi wa taqwahu na imaninsa da kuma tsoron Allahnsa wannan duk ana ganewa wala yuhbituhu bil jununi ba zai bata wannan ladan nasa da zuwan haukan ba ma'ana kasancewarsa haukan ya zo masa daga baya ba zai bata masa ayyukansa a ce shikenan mahaukaci ne zai dawwama a wuta ba mun fahimci abin yauwa Allah zai dubi ayyukan da ya aikata kafin haukan sai ya zama daga nan za a yi masa hukunci wala yuhbituhu bil jununi alladhi butuliya bihi min ghairi dhanbin fa'alahu yauwa Allah ba zai bata masa ayyukansa da wannan haukan ba haukan da Allah ya jarrabe shi da shi ba tare da zunubinsa ba nan kun ga yana nufin kenan wanda haukansa zunubinsa ne ya jawo masa kamar mai shan kwaya to wannan ba shi a ciki yauwa in haukansa ne ya jawo masa to za a kama shi da laifin abin da ya bari sakamakon haukan nan da fata mun gane wannan yauwa sai ce wal qalamu marfu'un anhu fi hali jununihi alƙalami an ɗauke shi a kansa a lokacin da yake hauka fa'ala haza to bisa wannan faman azharal walayata duk mutumin da ya bayyana walittaka ya nuna cewa shi waliyi ne wa huwa la yu'addil fara'id alhali ko baya farillai ya ce sallah ƙauyenci ne zuwa aikin haji ƙauyenci ne kawai shirme ake yi shi yana da hanyar da zai tafi direct kawai sai kofa aljanna yace wala yastanibul maharim kuma baya nisantar abubuwan haram ka gan shi wannan ya shiga matar wannan wannan ya take ya kwanta da matar wannan ƙuruƙuru sun halatta haramun da take ƙuruƙuru haramun ce to wannan sai ke cewa bal qad ya'ti bima yunaqidu zalika kai zai iya zuwa ma da abin da ke warware wannan yace lam yakul li ahadin an yaqula hadha waliyyu wallahi bai halatta wani ya ce wannan waliyi bane ba wai shi ya ce ba a kai ma bai halatta ka ce wannan mai irin wannan halin waliyin Allah bane yawwa sai ce bal a yace waliyun lillahi ko wannan abu din a cire shi yar koma din nan karma eh ma'ana yace wala yaju lam yakun li ahadin an yaqula hadha waliyun lillahi wani abu da ke tsakanin waliyun da kuma lillahi a cire shi yace fa inna hadha yace domin ko wannan mutumin in lam yakun majnunan in ma bai zama mahaukaci ba bal kana mutawallihan ya zama kawai zararre ne dai shine mutawallihan waliha in an ce waliha shine mutumin da yake yana da hankalinsa ya dan zare kaɗan amma bai zama cikakken mahaukaci ba mun fahimci wannan shine tawalluhi kana mutawallihan min ghairi juninin ba tare da cikakken hauka ba au kana yaghibu aqluhu ko ya zama hankalinsa na tafiya lokaci lokaci bil jununi taratan wani lokaci wa yufiqu ukhra ya kuma dawo wani lokaci din wa huwa la yaqumu bil fara'id gashi kuma baya farillai haka ba sallah ba komai bal ya ataqidu annahu la yajibu alaihi ittiba'ur rasul amma yana cikin ma masu cewa ai ba wajibi bane akan sa yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa huwa kafirun wannan kafiri ne duk wanda yace shi ba dole bane yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya kafirta ba dama mutum ya zama musulmi musuluncin da Allah zai karba kuma mutum ya shiga aljanna wallahi sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mutum ya ce shi ba ruwansa da annabi ba zai sallah irin ta annabi ba aikin haji shirme ne ƙauyanci ne kawai shi zai kama wani waliyi da shi ya kirkiro shi ma annabin bai san shi ba wai ya bi ta hannunsa kawai ya shiga aljanna to wannan barin addinin musulunci ne wanda ya faɗi wannan ya kafirta Allah ya kiyashe mu to shine ce bal fa huwa kafirun wa in kana majnunan batinan wa zahiran ko da ya zama ko kuma in ya zama mahaukaci ne zahirinsa da batsininsa qadir tafa anhu alqalam wanda aka dauke alqalami daga kansa fa hadha wa in lam yakun muaqaban to shi wannan ma'ana wannan wani ne daban idan mutum mahaukaci ne sai ce wa in kana majnunan in wani unin ko mutum mahaukaci ne a zahirinsa da batsini alƙalami an ɗauke masa shi sai ce fa haza wa illam yakun mu'aqaban uqubatan uqubatal kafirin wannan ko ba a yi masa uquba irin uqubar kafirai ba falaisa huwa mustahiqqan lima yastahiquhu ahlul imani wat taqwa to baya cikin wanda suka cancanci abinda masu imani da takawa suka cancance shi min karamatillahi na karamar ubangiji ma'ana Allah ba zai masa karama ba domin baya cikin ahalul imani wa taqwa saboda me a lokacin da yake wannan abu mahaukaci ne dan haka mahaukaci dan an ga ya zare yana ta wasu abubuwa ya ta surkulle yana wani motsa motsa yana haka yayi wata ishara kamar mai bada hannu a wurin wuta za ga wasu suna wannan sai a ce wai ai tattaunawa yake da mala'iku ko kuma wata karama yake nunawa wannan hauka ne yawa ai masa addu'a a neman masa magani amma ba zai zama waliyin Allah ba yawa to shine sai ke cewa falaisa huwa mustahiqqan lima yastahiquhu ahlul imani wat taqwa min karamati Allah azza wa jalla fala yajuzu ala taqdirain kai kan kowanne takdiri ko an dauka mahaukaci ne ko an dauka ba mahaukaci bane to bai halatta ba an yi utaqada fi an ya ataqida fihi ahadun wani mutum ya kudurci dangane da wannan mutumi annahu waliyul lillahi cewa waliyin Allah ne ba zai yi ba mutum baya farilla baya sallah ba azumi ba komai kuma ga haram yana ta aikatawa wannan a gefen wanda ba mahaukacin ba kenan ya zama wali ko kuma wali amma mahaukaci ne ba zancen farilla ba sunna ba komai yana rayuwarsa kawai haka kamar dabba sannan kuma shi ma a ce waliyi ne don haka kowane takdiri mai irin wannan abu ko da ya zo da wani abun mamaki da ake gani ya saba wa al'ada ba zai zama waliyin Allah ba kofa ɗaya ta zama waliyin Allah ita ce imani da bin dokokin Allah sai ce walakin sai dai in kana lahu halatun fi ifaqatihi amma in yana da wani hali na wato lokacin da hankalinsa ke tare da shi kana fiha mu'minan billahi wanda a cikin wannan yanayin yana mai imani da Allah muttaqiyan kuma yana da jin tsoron Allah kana lahu min walayati Allah bi hasabi dalika wannan kamar maimaitawa yake yauwa to yana da walittaka gwargwadon wannan abin da ya aikata a baya wa in kana lahu fi hali ifaqatihi fihi kufrun in ku a lokacin da yake da hankali tare da shi a jikinsa kafirci yake aikatawa au nifaqun ko munafinci au kana kafiran ko kuma dama kafiri ne au munafiqan thumma tara alaihi jununu sannan hauka ya zo masa fa hadha fihi min al-kufri wan nifaq to wannan kafirci da munafinci suna nan tare da shi gwargwadon ma yi aqabu alaihi abinda za a yi masa uquba a kansa mun gane wa jununuhu la yuhbitu anhu ma yahsulu minhu hala ifaqatihi wato rashin hankalin nan wannan haukan da ya zo masa ba zai bata wancan abin da ya aikata a lokacin da hankali ke tare da shi a jikinsa ba mun gane wannan min kufrin aw nifaqin na kafirci ko munafinci nan zancen da yake shine idan aka sami mu dubi abin ta hanyar hali guda biyu mutum ne yana da hankalinsa tsaf sai ya zama yana da imani yana da takawa yana bautar Allah yana farillai yana nisantar haram sai hauka ya zo masa da hauka ya zo masa me zai same shi sai a ɗauke alƙalami a kansa daga lokacin da hauka ya zo masa amma in ya mutu akan wannan haukan me ƙarshen lamarinsa za a duba halinsa ɗin nan na imani da taƙawa kafin haukan nan ya zo don haka hukuncinsa a gun Allah hukuncin halinsa kafin hauka sai ya zama mumini ne mai taƙawa in yana da walittakar ma da ubangiji to sai a masa hukuncin walittaka wannan ko larura ce ta same shi mun fahimci abin in kuma kafin walittaka mutum kafiri ne ko munafiki yana kafircinsa ba ruwansa da ubangiji sai kuma hauka ya zo masa to wannan haukan da ya zo masa in ya je gan ubangiji ba za a ce haukan nan ya share masa kafircinsa da munafincinsa ba dama kafiri ne munafiki ne kafin hauka don haka hukuncinsa kafiri ne munafiki mun fahimci abin don haka hauka in ya zo yana sa a ɗauke wa mutum alƙalami ne hukuncin da za a yi masa shine halin da yake ciki kafin hauka da fatan mun fahimci abin yawwa shine abin da ke nufi da ba zai bata masa halin da yake ciki kafin wato wannan hauka ba wannan fasalin ya ƙare sai a ƙasa inda malamin ke cewa zakara anna shubhatal mu'taqidin fil junun mijenan ta'liqin malam salih al-fiqh yace zakara mal ibn tamiya nan ya ambaci anna shubhatal mu'taqidina fil jununi wal majnunin wal majzubina wal mutawallihina wato ya ambaci shubuhar waɗanda suke ɗaukar wata aƙida dangane da hauka da mahaukata da yan jazaba wanda jazaba wai ta fizge su wal mutawallihina da zararru waɗanda aka zare musu hankali taɓaɓɓu dai ya faɗi shubuhohin ma ya hasulu lahum min nau'in khawariqin lil adati khawariq lil adati wato irin abin da ke faruwa a hannunsu na abubuwan da suka saba wa al'ada sawa'un kanat khawariqa ilmiyatan so wato ba bambanci ko waɗannan abubuwan mamakin da suke faruwa daga wurin su ta bangaren ilimi ne bi zikir ashiya su rika ambatan abubuwa ya kulu misali mutum ya rika anta anta taqulu kaza kai kana cewa kaza wa kaza wa hasala minka kaza kuma abu kaza ya faru daga gare ka wa huwa majnun misali ya zo ya same kawai sai kai kai ne kake cewa kaza kai ne kake cewa kaza ya faɗi wani labari wanda kai baka san kayi wannan abun ba ko kuma kai kadai ka san kayi sai zo yana faɗa a gaban jama'a misali sai kai ne jiya ka aikata kaza ko bayan ko wannan abun naka a boye ne kun ga wani za a ce wannan abun mamaki ne wannan mahaukacin ya zo da shi ko tunda kai kadai ka san abin da kai sai faɗi wani abu da ba wanda ya sani sai kai kadai ka san kayi shi lokacin da zai faɗi wannan kowa sai mamaki ah wannan mahaukacin ina san wannan labari tunda baya nan aka yi shi sai wani ya ce ai alamar waliyi ce muna fahimtar abin yawwa shine wa hasala minka kaza ko kuma wani abu kaza ya faru gare ka wa huwa majnun alhali kuwa wannan mutumin mahaukaci ne fa yuwafiqu sawaban sai ya zama maganar da ya faɗa ta dace da abin da yake daidai an yi abu baya nan ya zo ya ba da labari sai mutanen ɓoye ne suke gaya masa shi yasa to dama mutanen ɓoyen ai dama in aljanu ne to can su je eh dama aljanu da mahaukata ai tare ake ko ba haka bane haka in sun gaya masa wani abu ba abun mamaki bane sai ya zo ya faɗe shi amma ba alama ce ta cewa ya san gaibin Allah ya zama waliyi ba kun fahimci bambanci tsakanin wannan da wannan yau ma'ana maganganu na taɓin hankali da mahaukaci zai yi ko ya faɗi wani abin da yake daidai wani labari da da can an taɓa yin sa ba wanda ya sani yana sirri shiru ko kuma ma wani mutum ɗaya ne kawai sani sai ya zo ya faɗa ko ya faɗi dai wani abu wanda kuma gaskiya ya faɗa sai to ba za a ce kawai dan ya faɗi wannan maganar a ce masa waliyi ba yawwa amma sai a ce ga halin hauka ne ya same shi waɗanda suke hulɗa da shi daga aljanu su suka gaya masa wannan suka sa masa wannan a cikin hankalinsa ya faɗa kuma wannan ana samun sa da yawa ko ba haka bane yawa ba bakon abu bane su sai shi wahu majnun fa yuwafiqu sawaban aw khawariqa min jihati al-qudra ko kuma abubuwan mamakin ta bangaren kudura ne ta bangaren aiki ya aikata wani abu bako da ba a saba gani ba kama zakara kama yadda dai aka ambata ko kamar yadda malam ibn jami'a ambata yushiru ila ahadin fayamutu kamar misali ya nuna wani mutum sai mutumin ya faɗi ya mutu ai ana wannan shi ba yawwa ya nuna wani mutum ko wani abu ya same shi marar kyau au yushiru ila alma'i fayamshi alaihi ko kuma ya nuni zuwa ga ruwa kawai sai a ga yana tafiya akan ruwa daga ya dare kan ruwa ga rafi yana tafiya ya taka ruwan sai a ga bai nitse ba yana ta yawo akan ruwan nan au yahlika bi isbihi ko kuma ya daga hannunsa sama yatsunsa sama fayanzilu alaihi razifun sai a ga buredi ko gurasa ta faɗo a hannunsa duk ana samun wannan wa ashbahi zalika da makamancin waɗannan min anwa'il qudrati wal ilmi na bangaren abin da yake wani abu ne da ke nuna kudura ko ilimi wancan ba da labari bangaren ilimi ne abin da kuma zai aikata wani abu na zahiri bangaren mai kudura kuna fahimtar yadda abin yake yau ma'ana akwai abubuwa da bangaren ilimi akwai abubuwa bangaren aiki kamar misali ya nuna mutum ya mutu ai kaga wannan aiki ne magana ce ta kudura yawa iko yayi wani abu yawa magana ya bada labarin wani abu kuma da ba a san shi ba sai shi ya faɗa shi bangaren mai bangaren ilimi to idan abun mamakin nasa ta ɗaya daga cikin waɗannan bangarorin ne duk da haka to shine sai ga hukuncinsa zai faɗa sai ce wal mutaqarriru abin da ya tabbata yace hadhi anwa'u khawariq ko wal mutaqarriru an al khawariqa hasadat lil kuhani abinda aka sani abun masu hankali abun masu ilimi shine me annal khawariqa abubuwan mamaki hasalat sun auku lil kuhani ga bokaye ma yawa hasalat lis saharati sun faru kuma ga ga masu sihiri matsafa wa hasalat lil musha'widin sun kuma faru ga yan wato yan damfara wal shayatin da aljanu walil kuffari da kuma kafirai wa hasalat aidan al khawariqu lil mu'minin hakanan kuma mu'minai masu imani su ma akwai masu waɗanda abubuwan mamaki ke faru a hannunsu wa hasalat aidan alkhawariqu lirrusuli kuma sun faru ga manzanni wal anbiya da kuma annabawa lihada don haka qassama ulama'u alkhawariqa ila thalathati aqsam don haka malamai suka kakkasa abubuwan da suke faruwa na mamaki zuwa kashi uku min jihati ta bangaren man tahsulu lahu wanda abin ke faruwa daga gare shi bi itibari man hasalat lahu da kuma bangaren a gwargwadon abinda kowane ne abin ya faru gare shi ga su wato kashi na farko kalu sai suka ce alkhawariqu su abubuwan mamaki qad tahsulu lil anbiya'i war rusul abubuwan mamaki sukan faru a hannun annabawa da manzanni aiko to sai ce wa hadhihi tusamma ayatin wa barahina wannan ana kiransu ayoyi da me wato barahin jam'in burhani su ne ake cewa mu'ujizozi ko yawwa ina so mu bi wannan sosai a hankali in abun mamaki ya faru daga annabi ko manzo ya sunansa aya ko burhani wannan sunanta da kenan na shari'a agun masu ilmin kalam suna kiransa mu'ujiza yawwa wal qismu thani kashi na biyu khawariqu tahsulu li atba'ir rusul ba li atba'ir rusul li atba'ir rusul abubuwan mamaki da suke faruwa a hannun mabiya manzanni mabiya manzanni wanda suka yadda su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadhihi tusamma alkaramat wannan ana kiran su karamomi karamar waliyai kuma gaskiya ce ba a karyata ta yawa mun taba magana a baya ko yawa mun ji biyu da ta manzanni da annabawa sunanta ayat ko mu'jizozi da kuma ta waliyai salihan bayi muminai masu bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan nasu abun mamakin sunansa ne karama yawwa wasalisu nau'i na uku khawariqu abubuwan mamakin da tahsul lil munafiqin wal asin suna aukuwa a hannun munafikai da masu saban Allah ko wal asin lil rusul masu saba wa manzanni mun fahimci wannan yace fa hadhihi khawariqu shaytaniyya to waɗannan abubuwan mamaki ne ta bangaren aljanu suke faruwa ta bangaren shaytan karama ba daga shaytan take ba daga shaytan take ba ba kuma daga aljanu take ba mun gane karamar annabawa daga Allah ta waliyai daga Allah take haka nan ta annabawa mu'jizozin su ayoyin su daga waye daga Allah ne amma wannan ta uku din in ka ga mutum munafiki ne ko mutum da baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bin sa kauyanci ne amma yana yin wani abin mamaki yace fa hadhi khawariqu shaytaniyya to wannan harka ce tasu da aljanu suke hulɗa duk wanda ka ganshi to dan damfara ne matsafi ne mai harka da aljanu laysat ikraman min Allah wallahi ba zai zama girmamawa ce daga Allah ba don ma'anar karama me ma'anar karama karama ma'anarta karimci da girmamawa daga Allah Allah ne ya girmama mutum ya nuna wani abin mamaki ta hanyarsa Allah zai girmama wanda baya bin sa wanda baya bin manzansa to Allah ba zai girmama shi ba don haka in ka ga wani abun mamaki a hannun matsafi ko ɗan duba ko boka mai surkulle to wannan da shi da aljanu suke haɗuwa su kayan su dama aljanu kuma harkar irin wannan abun ba mamaki bane ba abun mamaki bane suna yi tun da gashi da aljanu da kafirai ma suna haɗuwa akwai matsafa kafirai manya ko ka je addinin hindu ka gani addinai iri-iri yanzu ba addinin da ba masu sihiri a cikinsa duk addinan duniya akwai masu sihiri don haka in mutum ya sihirinsa sunansa mai sihiri amma ba za a ce masa mai ba za a ce masa waliyi ba wannan kawai shine abin da ake so ka gane kaka wannan dole ne musulmi ya gane wannan ya bambance kar a damfare shi kawai dan mutum ya yi wani abin mamaki a ce ai waliyi ne yawwa matsafi ne tsafi kuma da gaske an an yi shi yana yi mun fahimci wannan yawwa da haka mutum ya tsafinsa sunansa matsafi sunansa dan duba ba sunansa waliyin Allah ba walaysat ikraman min Allah jalla azza wa jalla lahum Allah ba zai girmama su ba li'anna Allah la yukrimu man lam yattabi rusulahu alaihi salatu wassalam domin ko Allah ba zai girmama wanda baya bin manzanninsa ba duk wanda baya bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai dai ganshi a cikin kaskanci cikin wulakanci cikin datti da rashin imani da rashin tsafta da na zahiri da kuma na batsini zuciyar cike da nunkufurci da rashin san alheri duk mai hulɗa dama da aljanu ba za ka ga wani fuskarsa ba za ka ga alheri ba ba zancen haske saboda kullum niyyar sai cuci mutane ya yi abin da zai halaka wani kullum ba haka suke ba kullum abubuwan da suke yi alaƙarsu da mata su kau da su daga kan hanya dama ba su da fasinja ko in ce kastama irin mata mata masu harkar kishi ne da mallake miji a lalata kishiya wannan rashin hankali ne to za ga waɗannan su ne mutanen hulɗarsu a kawo kaza a yanka kaza a yi tsafi da kaza a je a kulle wannan a tona wuri kaza a binne ya sunan mai yin abin a samo gashinta a samo gashinsa a hada da menene a je gindin meye a binne wannan duk harka ce ta rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malami baya wannan duk wanda kaga wannan karka je gunsa ka ce ka je gun malam ka je gun matsafi sunansa Allah madauki ya kyauta to shine sai yake cewa fa idan laysa i'tibaru al-mar'i mahbuban lillahi waliyan lillahi annahu yahsulu lahu khariqun ba wai i'tibarin mar'i a dauki mutum mahbuban lillahi wai Allah yana son sa waliyin Allah ne to ba ana yin wannan bane kawai dan an ga wani abun mamaki ya faru a hannunsa mun fahimci darasin nan abin da yake faɗa shi ne kawai kar ka zauna don ka ga mutum ya wani abin mamaki ya zama wannan abin mamakin da ya aikata kawai shi ke dalili gare ka cewa shi waliyi ne kai aje wannan daga yau alamar waliyi ita ce me mai imani da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda baya bin Allah baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan waliyi da siffar waliyi ta tashi daga kansa mun fahimci abin yawwa amma da gaske ne waliyai na hakika Allah maɗaukaki ne musu karama suna yin abubuwan mamaki amma wannan daga Allah ne ba daga gare su ba shi ke tsarawa shi ke gudanarwa domin mu ga girman su gun Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci abin yawwa amma wanda yake ba wannan ba ba ruwansa da Allah ya ce ma ba sai an bi annabi ba za a je aljanna to ba zai yiwu kaga abubuwan mamaki a hannunsa ya zama kuma saboda dalilin walittaka bane yace li anna al khariqa yahsulu lil shayatin wa lil kuffari wa lil munafiqin domin kuwa in abun mamaki ne kawai to lalle yakan faru ga shaydanu aljanu yakan faru ga kafirai yakan faru ga munafikai ma idan tunda haka ne la budda fi nazari fi man hasalat lahu don haka sai an duba wanda ya aikata wannan abun ko wannan abun mamakin ya faru a hannunsa sai mun dube shi yawwa daga ya aikata wani abin mamaki sai a fara duba a ga wannan waye tukuna na farko na farko ba mahaukaci bane mahaukaci ba cikin masu imani na biyu yana bin Allah yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to karama ce baya bin Allah baya bin manzon Allah wata hanyar daban yake bi to wannan shaydana ce dajjalanci ne ba ruwansa da walitaka mun gane abu yawwa wannan kusan abu ɗaya ne da ake ta zuwa a dawo a kansa yawwa to shine sai ke cewa labudda fi nazari fi man hasalat lahu fa in hasala al khariq li muti'in lirrusuli in wannan abun mamaki ya faru ga wanda yake bin manzanni a mu'azzimin lahum mai girmama manzanni muttabi'in lahum mai kuma bin manzanni fi zahiri wal batini a zahirinsa da batininsa sarat hadhihi al khawariq karamatin to wannan abubuwan mamakin sunan su karama wa in hasalat li munafiqin asil lirrusuli in kuma abun ya auku na mamakin a hannun wani munafiki ne mai saba wa manzanni mubtadi'in mai dan bid'a ne mai fito da bid'o'i yana bautawa Allah ba da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba aw majnunin ko kuma ma wani mahaukaci ne fa naqulu sai mu ce hadhihi min ash-shayatin wannan shaytanu ne aljanu suke gudanar da wannan a hannunsa li iqa'in nas fil fitnati dan su auka mutane cikin fitina mun san wani abun yana faruwa ai yauwa sai mutum ne wani abu domin kawai a sa mutane cikin fitina me cikin fitina jahili kullum dama shi shi aka fi jefa cikin fitina duk wanda bai san addini ba yanzu za a yaudare shi daga ya ga abun mamaki sai ya yarda cewa a wannan mutumin ashe kaza ashe kaza maimakon ya dauke shi dan duba matsafi sai ya dauke shi a wannan malamin Allah ne waliyin Allah ne don haka za a samu abu kaza ta hannunsa sai zama cewa an koma shine mai bada shawara wani ma ba zai aiki ba sai ya je ya nemi izinin sa tafiya wurin aiki da safe wani a duniyan nan ba zai tafi gun aiki ba sai ya je gun wani shehinsa ya ce masa yau akwai sa'a ya bi wannan hanyar ko kada ya bi yana zaune fa a gida shi bai san kasuwar garin su yadda take ci ba amma zai gaya maka hanya kaza ba daidai ba ce kar ka bi ta wannan duk jahilin da bai san addini ba shi ake sawa irin wannan hanyar kuma har wato ya bi ta ya je ya bace yawa yace fil fitnati aw fil kufri wa shirki ko kuma a jefa mutum ma zuwa ga kafirci da shirka waɗannan abubuwan yan uwa musulmi ana faɗin su sai kai ta mamaki dan me zamu mamaki aukuwar su da muke ganin suna aukuwa ba dalili ne na cewa akan abun abun yana kan daidai bane batan mutane ne yayi yawa shi yasa kake tsammanin ko kake ganin abun ya yawaita ana yi yau mutumin da yake ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da ba mai cutar da shi ba mai kawo masa alheri sai Allah subhanahu wataala ba zai tafi ya matsalkale wani dan adam wai sai ya yarda sannan zai motsa ba wannan neman a ɗauki wani abu ne a rika bauta masa wanda ba Allah ba Allah ya yashe mu to shine sai yake cewa hadha bi'tibar wannan ta wani bangaren kenan wa bi'tibarin akhar ta wani ta wata mahangar kuma fa innal khawariqa su abubuwan mamaki dinnan raji'atun min haythu sifat ta bangaren siffofi suna komawa ila nau'aini zuwa abubuwa biyu nau'i biyu ne wahiya sifatai al-ghina wal qudra siffofin wadata da kuma iko wa ma'lumun anna ghina al-mughtani wa qudratihi ala shay'i wato wadatar wanda ya wadatu da kuma ikonsa akan aikata wani abu innama hiya bi iqdarillahi jalla wa ala tana kasancewa ne da ba da dama daga Allah shine iqdari daga Allah yawa iqdari in an ce aqdarahu Allah Allah ya bashi iko yayi kaza shine ma'anar aqdara da haka iqdari masdarin sa ne mun gane wannan wa bi ightina'ihi jalla wa ala haka nan Allah ya wadatar da shi wa idza kana kadhalika tunda abin ku haka yake fa innal khariqa lil adati to abun mamaki kuwa in ya auku idza kana raji'an ila sifati al-ghina in ya koma zuwa ga siffa ta wadata faqad yakunu li hajati man hasala lahu al-khariq to wannan yana faruwa ne zai iya faruwa saboda buƙatar shi wannan wanda a yi wannan aiki din na mamaki fal khariq hasala lahu li ajli ighna'ihi abun mamakin ya faru gare shi ne saboda wadatuwarsa bai buƙatar wani sai Allah subhanahu wa ta'ala fa hadha yadullu ala anna man hasala lahu al-khariq la yufaddalu ala man lam yahsulu lahu al-khariq wannan yana nuna mana kenan a ce wanda wani abun mamaki ya faru gare shi to ba a fifita shi akan wanda abun mamaki bai faru gare shi ba saboda wanda abun mamakin bai faru a hannunsa ba wadatuwarsa daga irin wannan abun yasa baya bukatar ba lalle ne duk waliyi sai yayi karama ba mun fahimci abun la'alla shi wanda ya auku gare shi wani abu mamaki ya auku gare shi bukatar haka ce ta sa masa mun fahimci wannan abun ma'ana a cikin waɗanda akan ga wani abun mamaki a hannunsu yakan faru ne domin suna buƙatar wannan abun sai Allah ya girmama su kun ga wannan ba maganar gina daga gunsu mun gane yawa akwai wanda shi ya wadatu baya buƙatar wannan abun don haka waliyi ne ko ba a ga wani abun mamaki a hannunsa ba mun fahimci wannan gefen yawa to ta bangaren wannan ɗaya kenan sai ce fal khaliqu hasala lahu li ajli igna'ihi fa hadha yadullu ala anna man hasala lahu al khaliqu la yufaddalu ala man lam yahsul lahu al khaliqu wanda haka mallam kai mallam ya sullahu khariqu wanda wani abun mamaki ya faru gare shi ba a fifita shi akan wanda abun mamaki bai faru gare shi ba inda akwai imani mun fahimci wannan sai ce li'anna al-khawariqa domin ko su abubuwan mamakin da suke aukuwa da suka saba wa al'ada raji'atun ila sifatai al-ghina wal iqdar wal iqtidar suna koma ne zuwa ga bangaren siffofin wadata ko wadatuwa daga barin wannan abun baka bukatarsa wal iqtidar ko kuma iko fa idza kana laysa biganiyin wa muhtajin wa da'ufat nafsuhu in ya zama ba mawadaci bane bai gamsu ba bai wadata ba da Allah madaukaki wa muhtajin shi mabukaci ne wa da'ufat nafsuhu kuma ransa ya raunana faqad yakunu yahsulu lahu khariqun zai iya samun wannan irin abun mamaki din wa huwa laysa kal wali wannan ba daidai yake da wali ba alladhi lam yahsul lahu khariqun wanda wani abun mamaki bai faru gare shi ba lihada najidu anna ba'd as-sahabati don haka muke iya samun cewa mun karanta sirar sahabbai za mu samu wasu sahabbai kana aksar khawariq abubuwan mamakin sa sun fi yawa mimman kana afdalu minhu fiye da wanda ya fi shi ka Abi Bakr wa Umar kamar Abu Bakar da Umar wa zalika li kamali zina Abi Bakr wa Umar wannan kuma ya kasance ne saboda cikar kamalar wadatuwar Abu Bakar da Umar su ba sai sun nuna mutane cewa su na Allah bane mun fahimci wannan za ka samu wani sahabin bai kai abubakar daraja ba bai kai umar daraja ba allah ya masa mai karama saboda me shi yana buƙatar wajen kammaluwarsa a ga wannan karama ɗin su ku abubakar da umar kammalallu ne ko babu karama kaga kenan nan ɓangaren wadata kenan mun fahimci magana abin da ke da wadata wani yana buƙatar ta wani baya buƙatar karamar ma a yi masa ita irin su abubakar ba su ma buƙatu zuwa ga abun ba don haka ba a ga irin wannan abun da yawa a hannunsu ba wasu kuma abin ya faru gare su tare da cewa ba su kai su abubakar daraja ba saboda me maganar bukata ce ko sun shiga wani hali da ransu ya yi rauni allah ya taimake su da wannan karama mun fahimci wannan su ko waɗannan abubakar da umar da makamantansu su ga su manya ne kuma masu daraja kuma su ne shugabannin waliyai amma ba a ga irin wannan abubuwan mamakin a hannunsu ba saboda me su sun wadatu da wannan sun gamsu ko babu karama suna nan da darajarsu kun fahimci wannan insha Allah no malam tumi ne na na ba wannan ba wannan yake nufi ba bukata yake nufi ta talauci ba bukatar khariqun adadin ake nufi yau ma'ana hali ne ya sa ya buƙaci wannan abun Allah maɗaukaki ya yi izharin wannan abun ala yadihi amma maganar abubakar da umar ai ba maganar wadata ce ta maganar maganin talauci ba ba ita ake magana ba yauwa magana ce ta buƙatar abun a halin mutum ya shiga wani yanayi da yake buƙatar wannan abun Allah ya izharin sa ala yadihi sawa'un ta bangaren abinci ne ko ko ta bangaren Allah ya tsallake shi ya fidda shi daga wani hali yauwa to shine sai ke cewa wa umar likamal ko alkamal albashari irin kamala da take tare da abubakar da umar kamala da irin ta dan adam yawa gurgudan kamala dan adam yace waftu qari zalika ila ma yuqawi imanahu ka gani da kuma buƙatuwar wannan zuwa ga abin da ke karfafa imaninsa ma'ana zalika shi wancan ɗayan shi yana buƙatar abin da zai karfafa imaninsa abin da zai karfafa imanin nan shine abin da zai karfafa imanin nan nasa shine wani abu na mamaki da Allah zai gudanar a hannunsa kun ga abin nan zancen buƙatar shi ba ta maganar a duniyance bane yau ma'ana shi abin da zai karfafa masa imani Allah ya taimake shi ya masa wata karama amma gefen irin su abubakar ba sa buƙatar wannan ka imanin su kammalalle ne ba su buƙatar wannan saboda kamalar su da wadatuwar su daga a ce sai an musu wata karama sannan su samu imanin su ya karfafa mun gane abu yawa to sai ce wai sahihu au yathbutu yaqinuhu dan imanin ya inganta ko kuma yaqinin sa ya ƙara zama ya wato tabbata yace fa husulul khariqi min haythu huwa aukuwar wani abin mamaki in ka kalle shi a ƙashin kansa kawai in kana karanta larabci aka ce abu min haifu huwa to abin da ake nufi a ƙashin kansa shi kadai yace huwa bi itibari sifatil kamali ana duba sifofin kamala ne raji'un ila naqsi yana koma zuwa ga naqs tawaya ma'ana mai tawaya ne yake buƙatar sai an kammala shi da abubuwan mamaki sannan ya zama imaninsa ya karfafa yawa shi ne sai ke cewa fa yahsulu al-khariqu li fa'idati shakhsi dan haka sai wannan abubuwan ma abun mamaki ya faru dan fa'idar shi wannan mutumin li raf'in naqsi anhu dan a dage masa wannan tawayar da yake da ita wanda ko yake da kamala babu tawaya ai kaga bai bukata yanzu ina jin kun fahimci abin sosai yawa li raf'in naqsi anhu fi sifatil kamali au li ziyadatihi ko kuma wato a ƙara masa abin da dama yake da shi na kamala din fi sifatil kamal wato a bangaren sifofin kamala fa idza kana da'ifan min jihatil gina in ya zama yana da rauni wajen wadatuwarsa zida fi gina'il fi ginahu sai a ƙara masa wadatarsa bil khariqi domin wato ta hanyar wannan abubuwan ban mamaki don me li yaqwa imanuhu domin imaninsa ya ƙara ƙarfi kazalika min jihatil qudrati haka nan ta bangaren iko akan yin wani abu rubbama utiya kila ana bashi wani abu na iko li yuzhira domin ya bayyana iqanuhu yaqinin da yake da shi kama yahsulu lil mujahidin kamar da wannan abun yana faruwa a wurin yaki masu jihadi akwai kissoshi da zaka ji ana jihadi Allah madaukaki muna so Allah madaukaki na taimakon masu jihadi a abubuwa da yawa sai ka ji wasu kissoshi hatta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kwanan mun karanta abin da ya shafi yakin badar ba mun ji abubuwan da suka faru na mamaki zuwan mala'iku da sauransu to banda wannan akwai lokuta da dama da za ka ga ana jihadi tsakanin musulmi da kafirai sai ka ga cewa Allah ya taimaka wa muminai din nan ko ya kawo wani hazo ko ya kawo kafirai za su kawo hari sai a kawo wani abu da zai hana su su gani wannan duka karama ce Allah yake wa suwa su mujahiduna wannan an same shi a zamani da dama wato har zamunan da ba nisa ma suka yi ba a 'yan shekarun nan an samu irin waɗannan abubuwa da aka samu wato da za ka ji labaransu waɗanda suka shiga irin wannan yanayi suna ba da labari zai ce a shi ne sai ke cewa ina ne yau ce ka zalika min jihatil kudura rubbama uqiya li yuzhira iqanuhu kama yahsulu lil mujahidin fa inna ba'dahu yace wasu daga cikin masu jihadi yukramu bi ashiya ana girmama shi da wasu abubuwa li'annahum lam yuhaqqiqu min amri llahi jalla wa ala ma yujibu ijtina'ahum anil karamati yawwa domin ba su tabbatar da wani abu daga umarnin Allah ba su aikata wani abu na umarnin Allah wanda zai wajabtar da wadatuwarsu daga karama ba ma'ana suna cikin abubuwan da in an basu ba tare da wannan karamar bala Allah za su fada cikin wata matsala a kenan kaga suna buƙatuwar karamar ba su wadatu da ita ba sai Allah ya karama fa yakunu itiyanuhum bil karamati sai ya zama abin da suke aikatawa na karamomi ko Allah ya karrama su ya zo musu da shi li ajli adami qudratihim wannan Allah yayi ne domin rashin kudurarsu an fi karfin su shine ma'anar rashin kudura ana in aka fi karfin su ashe suna buƙatar taimakon Allah ko sai Allah ya taimake su da wani abu da zai sa a idan kafirai su kasa musu wani abu ina fatan muna fahimtar abu sai ce jalla wa ce yuridu nasara dinihi wanda Allah madauki yana buƙatar yana nufin kai ya taimaka wa addinin sa wa nasara atba'i dinihi ya kuma taimaki mabiyan addinin sa ala a'da'ihi akan makiyansa wa a'da'i dinihi kuma makiyan addinin sa wa hadhihi mas'alatun tahtaju ila mazidi bastin wannan mas'ala ce da take buƙatar a ƙara buɗaɗa ta li ma'rifati afradi sifatil gina wa taqsimatihi a wa taqsimatiha domin a san wato ɗaiɗaikun siffofi na wadata ba wadata ta talauci ba daga talauci ma'ana wadatar rashin buƙatar karama wa taqsimatuha da kuma yadda ta kakkasu kashi kashi wa afradu sifatil iqtidar da kuma daidaikuwar siffofi na iktidari wal kudura da kuma samun iko wa taqsimatiha a kuma bayyana wa mutane kashe-kashenta wa hiya mabsutatun fi kutubi ahli ilmi wannan suna nan an bayyana su kuru-kuru da yawa a cikin littafan a malamai sai ce al maqsud kai abin da nake so in bayyana maka min hada a wannan bayani din mai tsawo da naja annal majnuna shine cewa shi mahaukaci la yajuzu an yusafa bai halatta ba a siffanta mahaukaci bi annahu min al-awliya'i cewa wali ne wannan shine karshen darasi yawa kar bai halatta ba a siffanta mahaukaci da cewa shi wali ne li'anna ko li'annahu li'an laysa lahu ikhtiyaru ko li'anna laysa lahu ikhtiyar domin kuwa ba shi da zabi hauka ne ya zo masa Allah ne jarrabe shi da shi ba zabin sa bane ballantana ka ce ya zabi alheri mun fahimci wannan wa laysa lahu fi'lun bi nafsihi ba shi da wani aiki da yake na ƙashin kansa taɓin hankalin nan aljanu ne suke gudanar da al'amura shi sa zaka ji wanda ya shiga irin wannan yanayi sai ka ji yana maganganun da da ba a san shi da su ba haka ne ko ba haka ba zaka ga mutum an same shi bai taɓa zuwa makaranta ba ka ji shi yana turanci an samu wannan ko ba a samu ba da yawa saboda mai aljanu ne talabbasat bihi aljanu ne suka shiga jikinsa maganganun nan su suke yin sa wannan ba abun mamaki bane a shar'ance ana yin sa shine sai yake cewa wa innamal awliya'u amma waɗanda suke waliyai humul mu'minuna almuttaqun sune mu'minai kuma sune masu tsoron Allah da fatan mun fahimci abubuwa yawa na wa alaikum salam mm na'am mm mm ka iya sa cikin karama duk da ba wasu khawarij ne ta bangaren cewa alama ce Allah maɗaukaki ya yarda da maganganun Umar yawwa shi yasa ake sa minal muhaddathin da law kana fi ummati muhaddathun kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam da a cikin al'umma ta akwai muhaddathun waɗanda ake ba su labari la kana Umar da Umar da haka yana cikin karamomin Umar to Allah samu dace mun da fahimci a dunkule darasin ko ma iya irerewa a dunkule ko da kalma biyu uku zancen da ake gaba ɗaya a darasin nan tunda mun gama shi wannan darasin da za mu je nan gaba shine a laisa li awliya illahi zayyun yatamayyazuna bihi waliyai ba su da wata ko wata sifa ko wani kaya ko wani ado na musamman da ake sanin su da shi yadda zaka ce in ka ga mai rawani kaza ko mai kaza wali ne wannan babu shi to shi zamu zo nan gaba zancen mu na yau da kuma muka kare daga makon da ya gabata zuwa yau magana ce akan ma suwa mahaukata ma'ana mahaukaci ba zama wali abubuwa sai ya zo ya magana kuma akan abubuwan da suke aukuwa a hannun mutane na mamaki wannan ba dalili bane akan mutum waliyi ne mun gane sawa'un mutumin nan mai hankali ne ko mahaukaci ana lura in mai hankali ne a lura da yaya alakarsa da ubangiji mai imani ne mai takawa ne to sai a ce yi wannan karama ce mahaukaci ne mahaukaci ba shi da imani ba shi da takawa a lokacin da haukansa yake don haka ba a siffanta shi da walittaka mun fahimci wannan yawwa sannan abubuwan mamaki su kadai ba su ne hujja akan cewa mutum waliyi bane domin su sun kasu kashi kashi ta bangaren wanda ya auku gare shi sun kasu kashi uku inda in mutum manzo ne ko annabi sunansa aya burhani in abin kuma waliyi ne salihin bawa sunansa mai karama idan kuma wato wani munafiki ne ma ko kafiri ko wanda baya bin manzanni shi kuma nasa mai shaidana ce daga shaidan ne wannan ta bangaren yadda abun ya fito kenan ta wani bangaren kuma sun kasu kashi biyu ta bangaren siffar su ta bangaren bukatuwar mutum zuwa ga abun ko rashin bukatuwarsa wani saboda kamalarsa da imaninsa baya bukatar sai an kammala masa ma da karama shi yasa za ka ga shi yana da daraja amma karamominsa ba a ruwato mana da yawa ba kamar sun su abubakar wani kuma ta bangaren iktidari ne ta bangaren a bashi iko gashi bashi da iko yana da rauni Allah madaukaki sai ya bashi ikon kafirai sun fi karfin su ko ana jihadi sai Allah madaukaki ya basu karama ta bangaren siffofi kenan ba ta bangaren wane ne abin ya auku a gunsa ba wannan shine abin da muka tattauna a yau insha Allah da fatan mun gane Allah madaukaki ya kara mana fahimta Allah tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonsa ya sa mana albarka a wannan rayuwa ta mu baki ɗaya da abin da muka sa a gaba na alheri Allah taimake mu a kansa muna roƙon Allah addu'a ta musamman Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali duk abin da yake aukuwa na fitine fitine kashe kashe harba harba a wurare da yawa muna roƙon Allah madaukake kaɗai mana waɗannan abubuwa kar su zo mana inda kuma suke Allah ya dakatar da su Allah mai da ƙasar nan cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali duk masu kokarin su kulla mata sharri ta ko ina ta wargaje ta lalace a kasa samun zaman lafiya da za a bauta ubangiji bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah madauki mayar masa kaidin su Allah lalata lamarin su Allah mai da wato shirye-shiryen su a kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana haɗin kai da kwanciyar hankali da kuma son junan mu ya tabbatar da mu kamar da kullum muke addu'a Allah ya samu mutu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma Allah ya jarrabe shi da karkacewa daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga hanyar wani daban muna roƙon Allah ya dawo da shi kan hanyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa ya mai da shi kan hanyar da Allah ya zaba da ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da ita wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk